قال جابر فأمر صاحب البيت أن يأخذ الثمر جميعه بالذي كان له فلم يقبل فمشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لجابر جد له فوفاه التلاميذ جد له
نعم. جد له فوفاه التلاميذ وفقا وفضل سبعة عشر وفقا مثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف معجزة نحو ألف معجزة نحو ألف معجزة لو يا إساء إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا إغواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadan kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau biyar ga watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da sha tara ga watan goma miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna al-furqan bai na auliya'ir rahman wa auliya'ir shaitan واللفر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى كما ونشين درس منا تمانين دقاء إن مالا yake ta bayani akan irin mu'ujizozi da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda ake gani a taba ko aji babban da mu'ujizar alkur'ani wacce ita mu'ujiza ce ta kowane lokaci a kowane zamani a cikin kowace al'umma malam yana ambato mana kaɗan daga cikin dubbannin mu'ujizozi da Allah ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa naba alma baina min baini asabihi marratin adida marratin muta'addida hatta kafan nasa alladhina kanu ma'ahu ruwa ya ɓuɓɓugo daga tsakankanin ‘yan yatsunsa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a karo da dama hatta kafan nasa lalazi na kanu ma'ahu har ya gamsar ya isar da mutanen da suke tattare da shi kama kanu fi ghazwatul hudaybiya kamar yadda suka kasance a yakin al-hudaybiya nahwu 1400 aw 500 waɗanda sun kai sun kasance a yakin hudaybiya kwatankwacin mutum 400 ko 500 a wannan ya tabbata a cikin sayar bukhari da muslim hadisin jabir ibn abdullah wanda hadisi ne dogo a cikinsa yake cewa mutane sun ji kishi a lokacin hudaybiya annabi sallallahu alaihi wa sallama na zaune a gabansa akwai wata kwatanniya wacce take da ruwa a ciki sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala daga wannan kwatanniyar da take dauke da ruwa sannan sai mutane duk suka taho inda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace malakum menene kuma ya faru gare ku sai suka ce ya rasulullahi laysa indana ma'un natawaddau bihi babu ruwa tare da mu wanda za mu yi alwala da shi wala nashrab ko abin da za mu sha illa ma fi rakwatika sai wanda yake cikin wannan kwatanniyar da ke gabanka fa wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yadahu fi rakwa fa ja'ala al-ma'u yafur sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannunsa a cikin wannan kwatanniya sai ga ruwa yana ta bulbulowa yana ta bubbugowa min bayni asabihi daga tsakankanin yan yatsunsa ka annaha al'uyun ka amsal al'uyun kai ka ce idan ruwa ne wanda yake bubbuga saboda wannan mu'jiza ce hissiya da annabi da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ruwa ya kugo ta tsakankan dan yatsunsa kamar yadda muka ce a lokacin da muka yi tafsirin wa idhis sasqa musa liqaumihi fa qul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 ayna muka ce mu'jizar da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ta bubbuga ruwa daga yan yatsunsa tsakankanin yan yatsunsa tafi wacce Allah ta'ala ya bawa annabi Musa alaihi salam tunda daman can yana daga cikin ɗabi'ar dutse akan samu ruwa yana bubbugowa amma ɗan yatsa ko abin da jikin mutum gangan jikin mutum ruwa baya bubbugowa haka a samu ruwan sha har a shayar da dabbobi saboda haka bubbugo da ruwa daga tsakankanin yan yatsu ya fi zama mu'jiza sama da bubbugo shi daga cikin duwar watsu to haka suka kasance sun kasance su ga adadinsu su wajen hudu ko ma biyar. suka sha suka yi alwala da wannan ruwan kowa ya gamsu da shi saka wannan mu'jiza ce ita ma daga cikin mu'jizozi da Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama malam yace wa rad wa radduhu li aini qatada wa radduhu li aini qatada hina salat ala khaddihi faraja'at ahsana aynayhi da kuma yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya dawo ya dawo da qatada idansa hina salat ala khaddihi yayin da idan kwayar idan ta zazzabo a kan kumatinsa a fuskarsa faraja'at ahsana ainihi sai gashi idan ya koma wannan kwayar idan ta koma fiye da sau ɗaya idan wacce take lafiyayya to ita ma wannan wata mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda wanda ya faru a wasu sun ce a ghazwatu badr wasu ce a gazuwatu uhud amma abin da ya fi inganci shine a gazuwatu uhud a yakin uhud ne abin ya faru kamar yadda yake cikin musnad na abi ya'la da kuma wasu daga cikin littattafan hadisi kamar mu'jamul al-awsat na tabarani da dalailun nubuwa na baihaqi da wasu daga cikin littattafan hadisi cewa a lokacin da ake yakin uhud shi wannan sahabi mai suna qatada ibn nu'man qatada ibn nu'man ibn zaid al-ansari mutumin madina ne kuma dan kabilar aus wanda ya halarci yakin ya halarci bai'atul aqaba da aka yi mubaya'ar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin yayi wa hijira zuwa madina ya kuma halarci yakin badar ya halarci yakin uhud ya halarci dukkan yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi to a wannan lokaci aka a yakin uhud aka sami wato aka sami idansa da kibiya sai kwayar idan ta subo akan abin nan kuma abin nan kuncinsa saboda haka ƴan uwansa ko sauran sahabbai aka zo ana kokarin yadda za a cire wannan kwayar ido din sai suka ce a'a ku dakata dai kada mu gaggawa mu je mu tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama yaya za a yi saboda haka suka je suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi cewa ga idan shi ya zazzago ma iya tsinke kwayar idan mu cire ta annabi ce a ku dakata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa ya mayar da kwayar idan saboda haka har ma ba za ka iya ganewa ba wani idan ne ma abin ya faru shi kansa ma baya iya ganewa shi kansa baya iya ganewa kuma wanda ya gani ba zai iya tunawa ina ne wa dama ne ko hagu ne to الشيخ ناصر الدين الألباني أشكل تخريج دعوة بداية السول في تفضيل الرسول يا يا كرفف إسناد wannan hadi wannan riwaya ya karfafa isnadin ta saboda ta zo ta hanyoyi daban-daban to wannan shi ma wata mu'jiza ce shi wannan qatada ibn nu'man shine awwalu man qadima al-madinata bil qur'an tun annabi kafin yayin hijira zaman sa a zuwansa makka ya hadace suratu maryam saboda haka shi ya zo ya abin nan ya zo madina yana karanta suratu maryam da ka dan uwa yake ga abu sa'id al-khudri li ummihi li ummin abu sa'id al-khudri ne mahaifiyarsu unaisa ibn qais ita ce mahaifiyarsu shi da abu sa'id al-khudri sa'ad ibn malik abu sa'id al-khudri sannan ya ce walamma arsala محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها بيده الكريمة فبرأت كما لما أرسل يا إن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيك محمد بن مسلمة wani daga cikin sahabbai wanda ake ce masa Muhammad ibn Maslama li qatli Ka'ab ibn al-Ashraf domin ya kashe Ka'ab ibn al-Ashraf bai Yahudan nan fa waqa'a sai shi Muhammad ibn Maslama sai ya fadi wan kasarat rijluhu kafarsa ta karye fa masahaha bi yadihi al-karima ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kafar da hannunsa wanda take mai karamci fabara'at sai kafar ta warke ka'ab ibn al-ashraf at-ta'i wani mutum ne daga cikin mawaka tun a lokacin jahiliya mahaifiyarsa ita ce bai yahudiya shi daga kabilar mahaifinsa daga kabilar ta'i kabila ce ta larabawa amma mahaifiyarsa daga bai yahudawan banin nadir ta fito saboda haka ta nan ya samu ya samu abin nan addinin yahudanci ya karba ta hanyar mahaifiyarsa lokacin da musulunci ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya shigo madina sai ya ki musulunta maimakon kuma a zauna da shi lafiya sai bai yarda da haka ba ya ci gaba da rubuta waƙe-waƙe yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana zuga sauran kabilu waɗanda ba su musulunta ba akan cewa su tashi su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma su cutar da da sahabbai to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wasu mutum biyar daga cikin sahabbansa cewa wannan mutum a kashe shi saboda suka je suka kashe shi shekara ta uku bayan hijira shekara ta uku bayan hijira to wannan shi ne kashe ka'ab ibn al-ashraf a kashe ka'ab ibn al-ashraf ba anan ne ba anan ne kissar karaya ta samu ba kissar karaya kamar da ke cikin sahih bukhari a hadisin albara ibn azib lokacin kashe wani daga cikin shi ma manyan yahudawa waɗanda suka suka rika cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna zuzuta wutar fitina a cikin madina kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha allah shine abu rafi abu rafi sallam ibn ibn al-haqiq wanda yana daga cikin manyan yahudawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika wasu daga cikin sahabbansa wanda shine abdullahi ibn atik ya jagoranci wasu mutane tare da shi su je su kashe shi to anan a wajen kashe shi anan ne shi abdullahi ibn atik ya zame domin shi ne ya jagoranci aka je aka same shi a babban gidansa da yana da yaransa yana da masu masa hidima suka je a ɓoye a lokacin da aka je aka shishiga a gidan aka kulle sai shi abdullahi ibn atik ya zo kamar ɗaya daga cikin ma'aikata ya rufe fuskarsa ya koma gefe haka kamar yana fitsari sai shi mai gadi yake cewa kai ka shigo mana za mu rufe ƙofa bai san cewa wani ne daban baya cikin ma'aikatan ba ka shigo za mu rufe ƙofa saboda haka sai ya shigo sai ya rufe da shi ya sa makullan a jikin kofar ya race to shi kuma ya je ya ɓoye sai bayan ya tabbata kowa ya shiga duk ya gama hira shi abu rafi ya gama hira da yaransa kowa ya koma masa furin kwanansa shi ma ya shiga cikin iyalansa to sai ya fito ya ɗauki wannan makulla ya buɗe wa 'yan uwansa da suke waje cewa duk su shigo to suka shigo shi ne ya je ya same shi yana saman bene cikin iyalansa to ya kashe fitila ba iya gane shi akwai yara akwai mata sai ya yi magana sai ya kira sunan shi sai shi abu rafi ya ce wane ne nan sai ya fahimci to ga inda yake tunda duhu ne ba zai iya fahimtar kuma ba ya zo da ya kashe kowa a gurin ba wanda yake da laifin shi ne abin zai shafa saboda haka da ya ji inda sautin yake sai kai masa sara sai ya fita shi kuma da ya kai masa da ya fita sai kamar ya fita sai ya dawo don yana so ya tabbatar cewa ya gama ya cika aikinsa da ya dawo sai ya sake cewa sai kira shi ce menene na ji kana ihu sai ce wala wani baku wani mutum ne ya shigo bai san cewa shi ne ya dawo ba to sai ya fahimci cewa da sauransa shi ne ƙara saransa ya sa masa takobinsa sai da ya fasa cikinsa to shi ne ƙofofin da ya da za a shiga wajen ƙofofi ƙofacin an shiga a kulle in an shiga a kulle an shiga a kulle haka ya rika shiga to duk da ya wacce ya shiga sai ya kulle to wajen fitowa bai san cewa tun da bene ne bai san cewa ya zo ƙarshe ba sai kafarsa ta zabe shi ne sai ya kari to amma duk da haka ya ce ba zai tafi ba sai ya ji cewa tabbas mutumin da ya mutu saboda haka sai ya koma baya bayan gidan sai ya ɓoye sai da asuba ta yi sai ya ji ana ana kuka cewa abu rafi ya mutu abu rafi ya mutu ce to alhamdulillah an gama komai to kafarsa ta karye ko ta goce ya danganta da sabanin ruwa karewa ta yi ko gocewa ta yi to shi ne lallaba ya koma to shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya daura kafar da da rawaninsa ya koma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shafi kafar shi ne sai ta koma yadda take to daga ranar bai kara jin ciwo a wannan kafar ba wanda shi ne abin da ya faru wani abdullahi ibn atik ne abdullahi ibn atik atik bilkaf a ƙarshe ba atik bilkafun ba bilkaf ainun ta'un ya'un kafun abdullahi ibn atik to wannan shine kafarsa ta kare kuma wajen kashe abu rafi' ne ba muhammad muhammad ibn salama maslama shine yaje kashe ka'ab ibn al-ashraf tare da wasu to amma shi babu wani abu da ya same shi shi ma kissarsa tana nan a cikin sahih bukhari saboda ka ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala kamar da ku sani da kai ke rubuta waɗannan bayanan saboda haka ya hada kissar kashe abu rafi da kuma kisar kashe ka'ab ibn al-ashraf to amma dai abin ya faru wani daga cikin sahabbai sawa'un muhammad ibn muslima ne ko kuma shi wannan da muka ci shi ne abdullahi ibn atik kafarsa ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kafar ta koma yadda take ta warke daga ranar bai ƙara jin wani ciwo a kafar ba sannan ya ce wa at'ama min sawadi batni shatin 130 rajulan ku gyara anaku wa at'ama min sawadi batni shatin mi'atan wa thalathina rajulan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ciyar da mutum 130 daga kayan cikin wata akuya kayan cikin akuya daya mutum 130 su ci su koshi a wasu daga cikin malamai suna cewa sawad din ma ba kayan cikin ake nufi gaba ɗaya ba kabid ake nufi hantarta wato daga hantarta ne ya ciyar da mutum 130 kuma kowa ya ƙoshi wannan shi ma ya inganta lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yau yake cewa kullun minhum hazza lahu qit'atan kowannensu ya yanka masa wani bangare daga jikin wannan hanta wa ja'ala minha qas'atayn sannan kuma ya raba ta gida biyu wato kamar ka ce tire biyu ka baki biyu fa'akalu jami'uhum kowa da kowa ya ci sun mafazala fazlatun kuma aka samu saura wato hatta yi saura a wannan shi ma hadisi ne tabbatacce a cikin sayar Bukhari da muslim lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbansa yana tafiya sai yunwa ta same su babu abinci sai a akwai wani mutum wanda yana da annabi sallallahu alaihi wasallam yace in akwai wanda yake da abinci man kana indahu ta'amun falyati bi wanda yake dan abinci ya kawo sai wani yazo da da sa'i guda daya gudu hudu na abinci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to a tuka wannan abin da sa'i din na na abincin da aka samu a tuka shi a bai da shi kamar tuwo aka tuka shi sai ga wani mushiriki wani mutum mushiriki dogon mutum ya taho da akuyarsa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi abai'un am atiya aw qala aw hiba ce wannan an kawo mana ita kyauta ne ko ku an kawo saya sai wannan mushiriki ya ce la bal bai'un na kawo ne ka saya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saya ya bashi ya bashi kudinsa yace a yanka ta to da aka yanka yace a yanka ta a gyara ta fasudi'at aka gyara ta aka shirya ta to yan cikin ne aka fitar da hantar kowa cikin mutum 130 da sai da aka bashi hantar da yake shine kullum minhum hazza lahu qit'a waj'ala minha qas'atayn fa akalu jami'uhum duk wanda yake wannan taron sai da ya ci thumma fadala fadlatun kuma aka yi saura wannan akuyar ta yi saura to kaga shi ma wannan mu'jiza ce ta yawaita abinci da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi kuta bayyana a hannunsa sallallahu alaihi wa sallama sannan ce wa qada dayna abdullah الذي لليهودي وهو ثلاثون وسقا فسأل كجارة أتاك كاتشي فقال قال جابر فأمر صاحب كجارة فسأل جابر صاحب الدين هكيكي فسأل جابر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي له بالذي له أوجدك بالذي كان له بالذي له فلم يقبل annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya biya bashin abdullahi allazi lil yahudi wanda ya ciyo shi daga wajen wani bai yahudi wa huwa 30 wasqan shine wasqi 30 fasala jabirun sahibad daini jabir dan abdullahi din ya roki shi mai bashin an ya akhudha tabra jami'ahu yace ya karbi dabinan da yake da shi a gonarsa gaba daya billazi lahu a madadin abin da yake bin mahaifinsa bashi falam yaqbal ba yahudan yake karba fa masha fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga gonar dabinan jabir din ya zagaya ta thumma qala li jabir wato ya zagaya addu'a sannan ya ce wa jabir judda lahu yanko masa wato yanko masa dabinan فوفاه ثلاثين وسقا يبياشي وسقي إنسى قدا ثلاثين وفضل سبعة عشر وسقا كما أكسام سولا وسقي قدا قوم شابقوي وانا قصة دين جابر تماتنا كنسة البخاري جابر شين جابر ابن عبد الله ابن حرام ما يفنسى عبد الله ابن حرام الأنصاري الخزرجي yana ɗaya daga cikin shugabannin kabilar banu salama yana ɗaya daga cikin shugabanninta kuma shi ne wakili annuqaba da aka zaɓa mutum wakilai da aka zaɓa guda goma sha biyu to shi abdullahi ibn haram mahaifin jabir shi ne wakili na ƙabilar banu salama shi da albara ibn ma'rur kuma jabir yana daga cikin waɗanda suka halarci bai'atul aqaba abu afwan abdullahi mahaifin jabir ya halarci bai'atul aqaba ya halarci yakin badar ya halicci yakin uhudu a nan da ya yi shahada a nan da ya rasu a nan da aka kashe shi aka binne shi shi da amur ibn jamuh a kabari guda daya to ya rasu ya bar ‘ya'yansa kwai mata guda shida sannan da ba su suka a kansa cikin ‘ya'yansa akwai jabir ibn abdullah ibn haram wanda shi ma da shi aka je al'aqabatu thaniya mubaya'a ta aqaba ta biyu yana kankani lokacin ya halarci yakin an ce ya halarci yakin badar da uhud wasu kuma sun ce bai halarta ba domin lokacin yana yana kankani yana ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suke da ruwayar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama kuma yana da wato halka yana da majalisi na koyar da na karantar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da halka ya rasu shekarar hijira tana da 74 wato bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 74 wato bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 64 to Jabir shi da ɗansa babba da miji ga shi ya bar masa ƴaƴa mata wanda dole ya kula da su kuna tuna auren sa ma har ya auri bazawara har ake cewa ya aka annabi ce aka auri bazawara yace saboda an bar min ƴaƴa mata ita ce kuma za ta iya kula da su to mahaifinsa ya bar bashi da ya ci na dabino waski talatin waski talatin duk waski ɗaya shi ne sa'i sittin duk sa'i sittin shi ne yake waski guda ɗaya kaga kusan sa'i dubu da ɗari takwas kenan yana binsa sa'i dubu da ɗari takwas da haka jabir sai je gurin wannan bai yahudan ya roƙe shi cewa ya taimaka ya ɗanɗaga masa ƙafa da lokacin biyan yayi amma kuma dabinan da yake tare da shi a gonarsa ba zai iya biyan bashin shi wannan bai yahudan ba wannan sa'i 1800 ba za su samu ba a wannan gona sannan kuma ga wasu ma can su ma da da ba su sukan su su kuma na wasu abubuwan daban da kasan a wancan lokacin ko ka bada a baka bashin dabino ko a baka bashin masara al'alkama ko a baka bashin gero wato ya danganta dai da bukatar da ka nema in ka tashi kuma biya wannan abin da aka baka shi za ka biya to shi mai yahudi an karbi bashinsa na waski a talatin to ga lokacin biya ya yi wanda zai biya ya rasu to jabir ya roƙe shi ya ce ya yi haƙuri ya ɗan ɗaga masa ƙafa ya ƙiya jabir ya tafi gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce annab sallallahu Alaihi ya sa baki ya roƙi wannan bai yahude ko zai jinkirta masa annab sallallahu Alaihi wasallama ya yi wa wannan bai yahude magana cewa ya ɗan yi masa jinkiri har zuwa lokacin da za a samu abin da dabinan zai sake ‘ya'ya’ amma bai huda ya ce shi kudinsa kawai shi dukiyarsa kawai ya sani ba maganar saurarawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan ya ce ba zai hakuri ba shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu je gonar aka je gonar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya addu'a a cikin gonar ya fita ya tafiyarsa ya ce wa Jabir je ka yanko ka yanko masa dabinarsa jabiri je ta yankan dabino ta yankan dabino ana ta aunawa ana ta aunawa sai gashi an samu an samu abin nan waski din 30 an samu wannan sa'i 1800 aka ce bai hude ya dauki kansa ya tafi ya kwasa ya tafi sannan aka sare sauran aka ciro sauran sauke sai gashi sai ba da aka auna ya kai waski 17 wato an samu sa'i wajen wajen 2020 kari wanda da ana gaba za ma su abin nan ba ba za su isa ba su ma sauran gora ba waɗanda suke bi bashi su ma adam sallallahu alaihi wasallam ce duk su ma aje a auna musu abinda ake da shi duk aka auna musu ya biya kuma aka samu ninkin abinda ake da shi a da to kaga wannan ita ma karama ce abin nan abin mu'jiza ce mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine basmala yace wa mithlu hadha kaseer irin ire-iren waɗannan mu'ujizozi na nan da yawa ƙarjomi'at na hawa alfi mu'ujiza an tattara su sun kai wajen mu'ujiza dubu malamai sun yi ta rubuce-rubuce a kai daga cikin irin rubuce-rubucen da aka yi akwai dala'ilin nubuwa na abubakar alfiryabi abubakar alfiryabi yana littafi dala'ilin nubuwa abubakar alfiryabi ya rasu shekarar 301 bayansa akwai dala'ilin dubuwa na abu nu'aib al'asbahani shi ba yana littafin dala'ilin dubuwa wanda shi ba ya tattara irin waɗannan mu'ujizozi ne abu nu'aib ya rasu shekarar hijira 430 kuma littafinsa yana nan shi ma na abubakar alfiryabi ɗan ƙarami ne shi ma yana nan akwai dala'ilin dubuwa na bai haƙi da shi ne mafi girman littafin da aka tattara irin waɗannan ruwayoyi wanda suka kunshi dalilai masu tabbatar da annabcin ko gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama dalailun nubuwa na bayhaqi bayhaqi ya rasu shekarar hijira 458 wato a cikin karni na biyar sannan akwai dalailun nubuwa na qiwamus sunnah wato abu abul qasim isma'il ibnu muhammad al-asbahani wanda aka fi sani da qiwamus sunnah to shi ma yana da dala'ilun nubuwa imamu sunna ya rasu hijira 535 shi ma yana daga cikin waɗanda suka rubuta littafi akan wannan akan irin wannan maudu'i na tattara mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi ne mala yace wannan misalai ne amma inda za a yi bayanin suna da yawa littafai ne aka yi manya-manya masu zaman kansu to sannan sai ce wa karamatu sahabati
وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا مثل ما كان لحسين بن خبيب يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل قلنا فيها أنهار السورة وهي الملائكة نزلت لقراءته وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حسين وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فصبحت الصفحة صحفة صحفة نعم.
أو صبح ما فيها وعباس بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل برق الصوت فلما افترقا التاق الضوء معهما رواه البخاري وغيره na'am sannan yace wa karamatul sahabati wat tabi'ina ba'dahum wasairis salihin kathiratu jiddan to da yayi maganar mu'jizor mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kuma akwai karamomin sahabbai akwai karamomin tabi'ai bayan sahabbai wasairis salihin da sauran mutanen kwarai yace akwai karamomin su kathiratu jiddan masu yawan gaske sai ya ba da misalai tun da abin da yawa sai ya ba da misalai ya ce mislu ma kana usair ibn hudayr ya ƙara'u surat al-kafi fanazala min as-sama'i mislu dhullati fiha amsal as-suruj wa hiya al-mala'ika nazalat tastami'u li qira'atihi yace misalin abin da ya kasance usaid ibn hudayr ya kasance yana karanta suratul kafi fanazala min as-sama'i mithlu dhulla sai wani abu mai kama da girgije ya sauko daga sama fiha amsalus surj a cikin girgijan akwai wani abu kamar fitulu wa hiya al-mala'ikatu rasuli mala'iku nazalat tastami'u liqira'atihi wanda suka sauka suna sauraron karatunsa a wannan ita ma kissa ce wanda tana cikin sahih bukhari tana cikin sahih muslim wanda shi usaid ibn hudayr yana daga cikin manya a manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin manyan mutanen mutanen Madina ba mutanen Bani Abdul Ashhal mahaifinsa Hudayr babban mutum ne wanda an kashe shi a yawmi bu'ath kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama kafin aiko shi da shekara biyar aka aka kashe mahaifinsa a yakin bu'ath yakin da aka yi tsakanin al-Aus da al-Khazraj Usaid ibn Hudayr yana daga cikin as-sabiqun al-awwaluna ila al-islam da suka shiga musulunci a karan farko kuma yana daga cikin nuqaba wakilai a daren da aka yi mubaya'a da Annabi sallallahu alaihi wasallama bai'atul aqaba kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da murya mai daɗi wajen karatun alkur'ani to Usaid ibn Hudayr kana hasan al-sawt fi qira'ati fil qur'an yana da murya mai daɗi kuma mutum ne wanda yana da yana da barkwanci yana da wasa kamar yadda Imam Tirmidhi a yarwaito hadisi a cikin sunan dinsa cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbansa daga cikin shi Usaid ibn Hudayr afwan eh shi Usaid ibn Hudayr yana zaune a la wannan kissa ta Ibrahim ibn Hussein ce ba mu zo kansa ba Usaid ibn Hudayr yana daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya ba su sauti mai daɗi wata rana yana zaune a gidansa cikin dare yana karatun suratul kafi yana karatun suratul kafi sai ya ji dokinsa na, na, ta haliliya yana, yana, yana firgita idan ya yi shuru sai doki ya tsaya ya, ya nutsu idan ya ci gaba da karatu sai doki ya ci gaba da firgita to akwai ɗansa Yahya yana bacci a kusa da inda dokin yake to sai ji tsoron kada wannan firgitar ta sa dokin ya ya bazama ya take yaron sauraka sai ya dakata da karatu sai ya dakata sai dakata da karatu sai ya fito sai ya daga kansa sai ya ga wani abu kamar girgiji gashi nan ya taho ga wasu fitulu nan haka a cikinsa da yawa shi ne ƙarshe dai da safiya ta yi je samu a ɗan sallallahu sallama yake gaya masa gafi abin da na gani jiya karatu da ke yi suratul kafi a wata ruwa suratul bakara yana karanta suratul bakara karatu nake yi sai daga girgije ya doki na yana ta firgita in na daina karatun sai ya nutsu in na cigaba da karatun sai ya cigaba da firgita na fito kuma sai daga wani abu kamar girgije yana ta yiwo ƙasa yana ta yiwo ƙasa ga kuma haske a cikinsa kamar fitilu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tilkal mala'ika danat tastami'u li sautika falau qara'ta la asbahat hatta taraha an-nas ce ai mala'iku ne kuma sun sauko sun matso ne suna ta matsowa dan su ji karatunka da ka ci gaba da karatun na har gari ya waye to da mutane ma sai sun gansu to kaga wannan karama ce gare shi ba wai kai ba dan ka karanta su matso ba a idan ko kula annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idanat li sautika saboda miryarka saboda ka kaga ba lalle ne miryarka kai ta daidai da tashi ba sannan kuma irin darajar da Allah ta'ala ya bashi wato daraja ce wacce take babba to wannan yana daga cikin karama sannan yace wa kanatil malaikatu sallimu ala ibrahim ibn husayn ibrahim ibn husayn wanda shine wanda muke nake so in yi magana akan sa ibrahim ibn husayn shi ma yana daga cikin fudala'is sahaba yana daga cikin manyan sahabbai kuma yana daga cikin mutane waɗanda suke da barkwanci imran ibn husayn cikin mutane wanda suna da barkwanci wata rana yana yana zaune tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi sallama yana rike da wani kara haka sai bisa kuskure sai ya zungure shi a ciki ya zungure imran a ciki sai imran ibn husayn sai juya sai imran ibn husayn ya ce ka bani hakuri sai maza Allah ce to ya hakuri sai ya ce ai sai ya rama cito rama ya ce to ai shi a jikin jikinsa ya zungura ba da riga a jikin ba riga a gurin saboda haka shi ma sai ya ɗage annabi ya ce to tun da dai kisasi ne annabi salama ya ɗage abin da ɗinsa mayafinsa kawai sai ya sumbanci jikin annabi salama ce shi da ba wanda yake so to ya yana daga cikin mutanen da ake wato addu'a suke karbuwa yana daga cikin mujabi addawa sun yi addu'a tana karbuwa kuma yana daga cikin waɗanda suka kaurace fitina abinda ya faru tsakanin sahabbai na fadaci fadaci mutanen sham da mutanen iraq to ibrahim hussein yana daga cikin wanda suka kaurace ba wannan yana zaune a basra a can ya rasu a shekara ta 52 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam to ibrahim hussein ya samu rashin lafiya akai akai yayi lalas a jikinsa wato wanda abu kamar sakiya yaki yadda yayi akai akai yaki yadda yayi to a wannan lokacin da yake kwance ba shi da lafiya yakan ji a zo a yi masa sallama ruwaya tana cikin sayo muslim ruwayar hadisinsa tana cikin sayo muslim akan zo a yi masa sallama har ma al-mutarrif ibn shakhir yake tambaye shi sallamar daga ina kake jin ta wajen kanka ko ta wajen kafarka ta wajen kaina to mala'iku ne suke zuwa su yi masa sallama su gaishe shi ranar da ya wannan lalas sai ji shiru sun daina zuwa sai daina zuwa to sai ce to a dakata da lalas din nan da aka dakata sai suka dawo to wannan ita ma tana daga cikin karama da Allah ya ba shi wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sifatu safwa na ibnu jauzi ya kawo lafazin cewa kana tusafihuhul malaika suka miƙa hannu su gaisa ma bayan sun yi abin nan su miƙa masa hannu su gaisa sannan su tafi amma ruwayar da na gani a cikin hilyatul auliya na abi nu'aym a abin da ruwaya da take cikin sayyid muslim cewa kana tusallimu alai shi yasa shi ma ibn taymiya ya takaita akan wannan lafazin cewa kana yusallamu alayya hatta tawaitu fataraktu fatarakat faturiktu thumma taraktu al-kayya fa'ada sanda yace wa kana salman wa abu darda ya'kulani fi sahfa fasabbahat as-sahfa aw sabbaha ma fiha salman al-farisi wanda ake ce masa salman ibn al-islam salman al-farisi maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa salman ibn al-islam aka ce masa salman al-khair wanda ya baro garinsa farisa yana ba majuse ya zama kirista ya yi ta yawo yana neman ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam domin an gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana karshe dai aka ci amanarsa aka dauke shi aka kama shi a matsayin ribataccen yaki aka zo da shi aka sayar da shi gurin wani bai yahude wato aka kama shi a matsayin bawa aka sayar da shi gurin wani bai yahude a madina har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira bayan hijirarsa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga duk alamomin da aka gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da su ya musulunta to shi ne salmanul farisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla musu abota da shi da abu darda abu darda wanda sunan shi uwayb ibn malik al-khazraji mutumin khazraj ne mutumin madina ne to kamar da ya zo cikin littafin abu nu'ayyim al-hilyatul awliya suka rubuta wa junansu abu darda da salmanul farisi idan za su rubuta wa junansu takarda suka rubuta wa junansu cewa kowa ya rubuta sai ce ka tuna lokacin da muke cin abinci a cikin wani faranti kawai sai muka ji faranti yana tasbihi da abincin da ke ciki to sai kowa in ya rubuta wa ɗan'uwansa takarda sai ya ce to ka tuna wannan ayar ka tuna wannan ayar da Allah ta'ala nuna mana tasbihi subhanallah subhanallah kowa ya tuna wa ɗan'uwansa girman sha'anin ubangiji ta'ala cewa kuma su ci gaba su nizimci tasbihi ga Allah ta'ala domin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kuma mu mun ga haka mun ji haka da idan bayan labari da Allah ta'ala ya babu muka gaskata kuma mun ga haka ni da kai muna cin abinci amma kuma abincin da muke ci da kwanan da muke cin abincin sai muka ji suna subhanallah subhanallah subhanallah to kaga ita ba wannan karama ce in ka ji kwanan da kake ci yana sasbi kan ka ji tsoro kan ka tsorata ka dake kawai karama ce Allah ya maka kada ka fito kana cewa yau na yi gabo sanda ya ce wa abbad ibn bishir wa usaid ibn hudayr abbad ibn bishir al'ansari da shi da usaid ibn hudayr shi ba abbad ibn bishir ya ɗaya daga cikin sahabbai na farko-farko da suka musulunta ya musulunta a hannun mus'ab ibn umair ya musulunta a hannun mus'ab ibn umair kafin hijira kuma ya halarci yakin badar ya halarci yaƙi yakin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana daga cikin waɗanda suka je kashe ka'ab ibn al-ashraf yayi shahada a a yakin yamama sutul yamama waqatul yamama shi da yakin musailamatul kazzab anan yayi mafarki ya ga sama nan ta bude an bude masa sama yana hangowa kofofin sama an bude masa to shi ne ce ya fassara wadda mafarkin da cewa zai shahada a wanda yake wato Allah zai karɓi ransa kuma a ɗauki ransa zuwa sama shi yasa Allah ya nuna masa sama an buɗe masa ita to kuma a wannan yaƙi ya shahada ya mutu shahid shekara ta sha biyu bayan hijira a shekara arba'in da biyar da shi ne abbad ibn bishir da shi da imran ibn abin da usaid ibn hudair wanda muka ambata mai daɗin karatun nan wata rana sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kissar tana cikin sahih bukhari sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sun zauna sun yi hira a wajen sa dare yayi sosai kuma daren kasance akwai duhu a lokacin sosai to irin karshe karshen wata ne abinda sararin samaniya da duhu matuka za su tafi kowa na da sanda a hannunsa suna fita sai suka ga kawai kan sandan nan kamar abin da yana fitila yana haske yana haske gabansu zira'i goma bayansu zira'i goma to ba irin ba irin fitilarka ba ba irin cocilar ɗinka ba ya cana ita in ka dalla gaban za ta haska ba da bayan ta wannan sandar tasu ta haska gaban tsawon zira'i goma ta haska bayan su tsawon zira'i goma sau da aka koda wani abu da zai zo ta bayan sun baiwa za su hango shi ta gaba in zai taho za su hango shi to da suka fito sandar ɗaya ne daga cikinsu take ci take hasken suna tafiya tun da za a zo mararraba kowa zai nufi gidansa suna rabuwa kuma sai ta kowa ta kama suka ci gaba da tafiya har suka je gida to kaga ita ba wannan karama ce gare su duk wata karama ta wani daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam to mu'jiza ce kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk karamar da Allah zai karrama wani daga cikin bayin Allah na wannan al'umma to mu'jiza ce shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin bai samu wannan karamar ba sai dan yana mai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam biyayyarsa da kaunarsa da rike addinin annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da shi shi yasa Allah ya bashi wannan karama kaga ashe karamar da zai samu kuma mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam aya ce da take nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan sahabbai su ba Allah ta'ala ya nuna musu wannan to shi da yake cewa wa Abbad ibn Bishr wa Usayd ibn Khudayr kharaja min inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun fita daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul muzlima a wani dare mai tsananin duhu fa adaa lahumu tarafu sauti fa adaa lahumu tarafu sauti sai bangaren bulaliyar da take hannunsu abinda yake a cikin ruwaya sanda ce ba bulaliya ba sanda ce a hannun kowanne ɗaya daga cikinsu kamar yadda aka sani galibi laraba suka riƙe sanda suna tafiya saboda buƙatar da suke da ita ta wannan sanda ɗin falamma iftaraqa iftaraqa ad-daw'u ma'ahuma yayin da suka rabu sai hasken ya rabu tsakaninsu wanda yace rawahu al-bukhari wa ghayruhu imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi daga hadisin Anas ibn Malik a cikin kitabu fada'il as-sahaba wa ghayruhu wani bukhari ya rawaito shi akwai shi a cikin musannaf na Abdul Razzaq akwai shi a cikin musnad da Imam Ahmad akwai shi a cikin mustadrak da al-Hakim da littafai da dama waɗanda sun rawaito shi da tafsili da bayani fiye da yadda yake cikin masayar bukhari na
وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة بثلاثة أميال معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمته إلا ربا من أسفلها أكثر أكثر منها فشبعوا وصارت أكثر مما هي صارت أكثر نعم. وصارت أكثر مما هي قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا
wa qissatu siddiq fi sahihaini hakanan kissar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu fi sahihaini a cikin sahih bukhari da muslim kissar abubakar as-siddiq kamar da yace tana cikin sahih bukhari tana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yace wa sahabbansa man kana ma'ahu ta'amu ithnain falyadhhab bi thalith man kana ma'ahu طعام أربع فليذهب بخامس أو سادس to duk wanda yake da abincin mutum biyu a gidansa to ya dau wani su zama su uku yana da abincin mutum hudu ya dau na biyar ko na shida haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbansa ana buƙatar abinci ba abinci sai to duk wanda yake da abincin da za su ci su uku to ya hada da wani to a lokacin sayyidina abubakar sai ya dau mutum uku tare da shi sayyidina abubakar sai ya dau mutum uku tare da shi saboda haka sai ya hada shi da ɗansa abdurrahman ibn abubakar cewa su tafi bayan sun tafi shi ba ya tafi tare da su sai ya dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai na abubakar kenan ya dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna har dare yayi su kuma can a da aka kai ma waɗannan baki guda uku aka yi musu abinci aka ce ga abinci sai suka ce ai su ba za su ci ba sai mai gida ya dawo da za su ci zo su cinye masa abinci shi ya zo babu abinci suka ƙi su ci can bayan dare ya yi sai da abubakar ya dawo gida sai ya samu ba su ci abinci ba abdurrahman ibn abubakar ya ce sai na rika ɓoyewa saboda zan sai da abubakar zai yi fushi zai ɗauka ba ka musu abincin ba ne ko ba a yi musu tayi ba saboda ka ya san ɓacin ran sai da abubakar a kan wannan ce an yi baƙi wanda ya kamata a ba su abinci har a ce an kai wannan lokacin ba su ci abinci ba kana babba a gida saboda ka yana ganin sai na abubakar ya shigo sai ya rika ɓuya to shi ne sai na abubakar ya kirawo shi yana ya kirawo shi ya gaggaya masa fajar da'awa sabba da yake a cikin ruwayar ya gaggaya masa maganganu ya ɓace shi yake cewa ya za ku bar baƙi har yanzu ba su ci abinci ba saboda ka sai matarsa sai take cewa a'a ai su ne ba su ci ba an gabatar musu su ci suka ce ba za su ci ba baka nan to shi ne ya je kai musu suka ci wannan abinci lokacin da suke ci sai da abakar a lokacin ya yi rantsuwa shi ba zai ci ba ya rantse musu da allah cewa shi ba zai ci ba to lokacin da aka zo ana cin abinci duk sanda suka yi loba to sai ya zama na abin da zai tsoro a gurin loba ya fi loba da suka yi duk girman loba kuwa abin da zai kaga ana loba tana abincin na karuwa ma kenan ba wai ya tsaya a yanayin da yake ba tun da abin da zai karu ya ninka lobar da suka yi saboda kaga an yi loba goma loba ashirin ce za ta karu saboda aka suka ci suka gama ci abinci kuma ya karu fiye da bayan da aka yi musu aka zo sai da abubakar ya kawo ya duba ya ce ba ta sa'a mai ke mai muke gani haka ta ce abinci ya karu abinci ya karu ya ce to da na yi rantsuwa amma shaidan ne saboda haka ya zauna aka ci abinci domin shi a lokacin yana ga idan ya sa hannu shi ma aka ci da shi to zai rage wa yawan abincin bakinsa saboda haka da ya rantsuwa balarabe kuma yana jin nauyi wani ya masa rantsuwa kuma ya sa shi ya karya rantsuwarsa saboda haka ya riga ya toshe bakinsu ba za su iya tilasta masa sai ya ci ba to amma yanzu ga abinci ya karu yaka kawo ya ce to wannan shaidan da ya sa da ya rantsuwa saboda haka ya karya wannan rantsuwa tashi kusan zai kafara kuma ya ci abinci tun da wani abinci mai albarka ne kuma wani abinci special ne ba irin wani abinci ne min indin layi mubarakan tsayi ba saboda haka ya ci abinci ya kwashi sauran kabakin su ma suna ci yana ta karuwa suna ci yana ta karuwa suna ci yana ta karuwa saboda haka gaba ɗaya kwashi kaɓake kai gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga baki kuma an yi sun tuttudo da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a kasa su group group aka rika iban wannan abincin ana ta aika aika nan aika nan aka yi ta ci aka yi ta ci kowa ya ce koshi to shi ne abinda ibnu taymiya ke cewa anan wa qissatu siddiq fi sahihain lamma dhahaba bi thalathati adyaf ma'ahu ila baytihi yayin da ya tafi da baki su uku zuwa gidansa waja'ala la ya'kulu luqmatan illa raba min asfaliha aktharu minha ya zama da baya cin loma ɗaya face abinda zai ƙaru zai daɗu daga wannan loma ya fi abinda ya aka ci fashabi'u suka ci suka ƙoshi wasarat aksara min makanat min mahiyar qabla zalika suka ci abincin ya ƙaru fiye da yadda yake da fa nazara ilaiha abubakar wa imra'atuhu abubakar da matar suka dubi wannan abinci fa idza hiya aktsaru mimma kanat suka ga sun ma fi abinda yadda take farafa'aha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki wannan kaɓaki zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'a ilaihi aqwamun kathiruna shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi baki masu yawa fa akalu minha su ma suka ce kowa ya ce ya koshi to shi ma wannan kaga karama ce Allah ta'ala ya karrama sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da ita a lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lafiya Allah sa mun faɗi daidai abinda muka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh